أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الآخر الأكل الأكل وهذه الأمراض المتكلم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم رب الأرض يرحمهم رب السماء إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون الله تبارك وتعالى يتي ما في شر na dabbobi a wajen Allah a wato a wajen sharru idan an zo wajen wato taflil nasa ba a cewa a sharru a sai dai a ce sharru inda sharar jawabi yawa mafi sharrin dabbobi mana masu takawa a bayan ƙasa mutane ba za a yi lissafa zuwa cikin wannan duk mutum ga bayan za a cikin dabbu inda Allah ya zama Allah a sun wanda kurame an zama yin haɗi ga barin jin gaskiya alhukum wanda suke bebaye an nuke biyu ga barin bulaci da gaskiya wanda ba sa iya furta gaskiya allazina la yaqilun sune wa'annan da ba sa hankalta ba sa sanin me ya kamata su yi ba sa sanin mai shari'a Allah take bukata a gare su walau alima Allah fihim khairan da Allah subhanahu wataala ya san akwai kyautatawa a cikin sha'anin su salahan kyautatawa bisa ma'il haƙƙi da jin gaskiya la'azmahum wallahi da Allah ya jiyar da su abin da ake bukata su ji shi sama'a ba umin ji irin na fahimta walau azmahum a kadara da ubangiji ya jiyar da su shi ne mana farlan ɗin nan a ƙadira da ubangiji ya yadda su waƙar alima allah kai da biyu alhali ya riga ya san cewa ba alheri a cikin su su rasa wallahu wallahi su juya baya an gabarin abin da ubangiji ke neman su da shi ne sai su juya baya ba wani mawulo suna masu kawo da kai an kabulihi gabarin karɓansa inadan don saurin kai wajen hudan da ko musu na يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهيكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تهشرون
يا أيها الذين آمنوا يا أبو النبي إيماني الله نكرم مؤمنين لإذن إذا نكرم ماوا يستجيبوا لله فأرسى وأن لا إله Allah da manzon suka kira ku ku amsa masa wali rasuli ku amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin dadi da yin biyayya gare shi abin da ya zo da shi ku karba ku yi aiki da shi idan da abun idan Allah ya kira ku ko idan manzon Allah ya kira ku haka nan lamirin ya zama guda daya eh an ce istajibu lillahi wa rasuli ku amsa wa Allah ku amsa wa manzo amma sai idan da abun idan ya kira ku idan manzon Allah in ka amsa masa ka amsa wa Allah ka amsa manzon Allah lamirin nasu ya haɗe kenan lima yuhikum idan ya kira ku ga abin da zai raya ku rayuwa ta har abada domin ya kira ku zuwa ga addini sai ku amsa wa Allah wa manzon Allah wannan kiran wato to za ku shiga rayuwa ta har abada inda rayuwar lahira من أمر ديني ومن أمر ديني لأنه سبب الحياة الأبدية domin shi addini shine sababin rayuwa na har abada idan mutum ya shiga aljanna har abada yana cikin rayuwa ta jin daɗi ba ya yake wa wannan rayuwar ba mutuwa kullum sai cikin jin daɗi kawai mutum yake Allah ya sanar da mu a ciki na'am Alamu Allah.
wa alamu ku sani annallaha cewa Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbihi yakan shiga tsakanin mutum da zuciyarsa eh Allah yana nan tsakanin mutum da zuciyarsa shi yasa fala yasadiru an yu'mina aw yaqula illa bi iradihi mutum bai iya yin imani ko ko ya kafa cewa Allah sai da izinin Allah da da iradarsa shi ya nufin zaka zama mu'mini sai tunda dama yana tsakaninka da zuciyarka to sai je ka imani a cikin zuciyarka ka sai ka zama mu'mini idan ko yana nufin ba shi da rabo kafiri ne to dama yana tare da da shi kansa da kuma zuciyarsa sai ya hana shi imani sai ya fada shi kafirci da Allah ya kiyaye mu wa annahu ilayhi tusharun cewa yadda al'amarin yake shi Allah tun da runa ana taro ku ne ilayhi zuwa gare shi alahira in an je ta tara ku ga Allah ko ya jazi mun sai sa kan za mu bi amalikum da ayyukan na
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wattaqu ku kiyaye ku yi tsoron fitnatan ta da fitina wannan fitinan na sabar kuma ta same ku to za ta shi wannan da zalamomin ku kasa ba ta samun waɗannan da suka yi zalunci daga cikin ku kasaran a keɓe a ce a musibar fitina ne da same su kare wanda suka da ita a ba zai haka ba balbali dai ta umu wannan azabar ko wannan musibar ko wannan fitinar za ta game su ne ba da bambanta tsakanin wanda ya tare ita da wanda bai tare ita ba duk ya ta game mutane gaba daya magairu da aka wacce kawo ha kiyaye wannan fitina mana wacce kawo ha da kiyaye da ana so mutum ya kiyaye ta da wannan fitina bi in karin mujibi ha saboda in karin abin da ke wata fita a yi wannan fitina ɗin ina da munkari daga abubuwa wanda ke abin da ke hananne wala mun ku sani anna la cewa ala shadidul iqabi Allah mai tsananin hukuma ne liman kada buga duk wanda ya saba masa duk wanda ya saba wa Allah to Allah mai hukuma ne gare shi na واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتكتبكم الناس فآواكم وأيدكم بنسره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا وتنا iz antum qalilun yayin da ku mu'minai kuna ɗan kaɗan ba ku da yawa a mustalafuna abun raunana bil ardi baya kaza amadu kuma saroni a kasar makka ba gani karfin ku ba gani yawan ku har ma ku din takabuna kuna jin tsoro ayya da kada hukumun nasu kada wayannan mutane kafirai su kauce ku a lokaci daya su bubbuge ku su ainihin halakar da ku kuna jin tsoron wannan mana ya kudu kuma kuffaru bi sur'atin kafirai su kama ku da cikin gaggawa shine mana ya daga tsamba ku munna fa ababu sai Allah sai ya taro ku ila almadinati idza ga madina sai Allah ya ba ku dama ku hijira ku kaurace musu ku bar musu garin makan da baki da ku dawo madina ainihin babban birni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ku cigaba da addinin ku yadda ainihin ake bukata wa ya dakum sai Allah sai ya karfafe ku tawafun bi nasrihi sai ya karfafa ku da taimakonsa Allah sai ya taimake ku bayan kun dawo Madina kun baro su a can Makka a nan Madina sai Allah muku izini yau ma fadarin bil mala'ikati Allah sai ya karfe ku da mala'iku ranar yakin fadar nan da nan ku yi nasara ku yan ɗari uku da goma sha uku kuka ci nasara akan mutum dubu da wani abu eh wanda ke kafare kowa ga zuciyar kafirci na rashin imani akan yi samu musulmi ya riga ya kakkari ya ji ya kama da ni amma Allah sai jefa musu tsoro ya zama to ba su iya da mutum ɗari uku ba da goma sha uku. wa rarrabun min al-ibadi Allah subhanahu wa ta'ala sai azurta ku da abubuwa masu daɗi na halal al-ganaim shine ganima ganima da aka samu a badar tana da yawan gaske domin kowa an sa kowa da kowa ya kawo taimakonsa a gare maka babba da yaro kowa sai ya kawo taimakon sa saboda za a je a yaƙi annabi Muhammad za a ilahi wasu abinci da za su tattara su bayar wasu kuɗaɗe ne za su tattara su bayar wasu abincin dabbobi ne tun da akwai dawakai za su tattara su bayar wasu za su yanka dabbobi da su soya naman su ba su tafi da shi don don nufin su mugun nufi na su yaƙi a nufin sahabansa a Allah subhanahu wa ta'ala duk wannan mugun shiri na su wasu kuma makamai suke taimakawa da shi wasu kuma in makeri ne yadda ya ba da kansa zai je ya rika kera muku ko da mugun mugun shiri kawai nan da nan da Allah ya kawo ka badar Allah sai ya ba wa manzo Allah da sahabban da nasara a kansu kuma Allah zai halatta muku marayar ganima da san manzannin da annabawan su gaba da idan suka yi yaƙi da kafirai to wannan ganiman da aka samu sai a tara ta wuri daya in Allah ya yarda da wannan aikin da aka yi sai ruta da sabo daga sabo daga sama sai da kone wannan ganiman da aka samu shikenan shine ma'ana Allah ya karba kenan to amma al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma da aka tara ganiman Badar din da aka tara ta sai aka ce to ku raba ku cinye ne cinyewa ku raba dauka da dauka halal ne gare ku shi ne mana wadda na kuma ɗaya ba ta ke nan Allah zai Allah ya halitta muku wannan kayan ganimar shi ke nan kowa sai goma daga yakin badar ga nasara kuma ga bayi da aka kama ga bayi da aka koro gashi guda na wani mutane haka wannan duk a taimako ne na daga Allah da Allah mu tashkurun mai wani zamu godewa Allah din ni amahu ni mu'min da Allah ya muku na'am wannan zula'a mai zuwa ta sauka ne fi abi lubabata a cikin sha'anin abi lubabata shine marwamu marwanun nu abdul munziri sunansa kenan shi abi lubabata ana ce masa marwanu dan abdul munziri wa karba sa hu sallallahu alaihi wasallam ai ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ne ila bane qurayza ta zuwa ga yahudawa bane qurayza liyandilu ala hukmihi domin su bane qurayza su sauka kan hukuncin da shi abin lubaiba abu lubaba ya ya hukunta muku duka kowa kare ya musa abin da ya hukunta to da ya je fasta sharuhu to dama akwai mutane da a ciki sai suka nemi shawara gare su ba ma gare shi mana suka ce wannan abun ya za a yi ya za a yi suka nemi shawara sa to maimako ya faɗa da baki mai hukun faɗi abin da ake bukata da bakinsa ma shara ilayhim annahu zabu sai ishara gare su sai nuna musu haka wayan kansa za a yi duk wanda su yanka ne kamar ya bude baki ce yankan ku za a yi saboda ainihin kun saba ka'ida amma ya fito fili ya sai musu yankan ku za a yi sai musu haka kawai ba shara ilayhim ba da yi musu ishara kawai li'anna iyalahu wa malahu fihi dalilin da yasa ya haka saboda iyalansa cikin su dangin su ne dukiyarsa ma tana nan dabbobin su da raƙuma da yawa suna nan suna a wajen su kuma ta shi zai zai hukunci a wajen su ko ya fito fili ya ce ga yadda za a muku sai abin yi masa nauyi sai ya ishara da hannunsa sai ya musu haka to wannan abin da ya yi ya zama laifi ya zama laifi yana sahabi ya ake zaune abu na ha'inci ya zale mai kawai yanzu sai horo ku shi ne za mu fi sharhan a nan mu gani ƙauluhu wanda zalafi a filu ba ba ta duba a gani ismuhu marwanu sunansa marwanu ainihin sunansa da yana sama bi ba da zagi kamar da zo a tasirin ainihin rubutu wajila rufa'atu wani kawai da sunansa rufa'atu ne haƙiƙa yadda abin kisan ya faru hazir kisati anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hasara quraiza ta kamsan wa irina laila manzo sallallahu ya yayi ya tsare mana ya kame wato su wayannan dangin bani quraiza nan kwana 25 an hana su ba shiga ba fita ko dai su zo su shiga kansu ko kuma shiga a masa hukunci da aka tsere su wakila ta musu ajiyarda ta musu ajiyarda wani wani ta kwana goma sha biyar ne wakila bil ata ashar yawman wani wani ta wato kwana goma sha wani abu ba faɗi adadin yawan ba to ko da ko da kwana goma ne ma dai an tsare su an hana su fita kada mashtar da alaihim al'amru yayin da al'amari ya tsanani gare su kama alaihim ra'isuhum sai shugaban su jagoran su sai tashi a cikin su mai suna kabunu asadin sunansa kabu dan asad ya tashi wa arala alaihim al-imana sai bijirar da imani a gare su yasa abin da zamu yi duk mu imani da Allah kawai mu imani da manzo Allah idan muka yi haka to wannan wahala da muka shiga cikin ta an kunce da kawai ba wani abu ya kawo musu wannan makala sai ya ce musu ya matar yahudi ya fi jama'an yahudawa an nazala bikum min al'amri ma tarawna haƙiƙa daga al'amari ya sauka gare ku me kuke gani za a yi wai ne a rilu alaikum kisalan ni zan bijira muku da abubuwa guda uku sai ku dafi wane za ku ɗauka cikin guda uku nan ku ku zo ayyuha shidu ku ɗauki wanda duka ga dama a cikin su wani nan ku yi amfani da ita ƙalu suka tambaye shi wa mahiya mecece abu uku da kace za ka nuna mana kala sai ya ce abinda za mu yi shi kabu da ke na shiga musu abinda za mu yi nutabiru hazar rajula wa nusaddiquhu wannan mutumin da ya gawar daga maka ya dawo garin nan abinda za mu yi mu bi shi kawai idan muka bi shi kuma mu gaskata shi duk abinda ya faɗa mata gaskiya ne mu imani da shi fa wallahi rantsuwa da Allah laqad tabayyana annahu nabiyyun mursal hakika ya bayyana ziyarar da Allah ya bayyana cewa shi da nafa annabi ne ko mursali ne wanda ya kawar da garin nan dina annabi ne mursali daga musallama mu mu gaskata shi haka ya ba shahara mai jeho to wa annahu allazi tajidunahu bi kitabikum yace shi ne wanda kuke samu a rubuce a cikin littafin wa taura an yi bayanin sa to shi ne ba daga ku aminu ala dima'ikum abin da ke so da ku amintar da jininku ta ashe za a zo a yaƙe ku idan kun yi imani shi kenan ba wanda za a kashe daga cikin ku sai faɗi haka jininku ya huta ba amma duk da dukiyoyin ku ba amma abun da ƴaƴan ku wani sabon da matan ku duk ya ce in kun yi haka ne jininku ya huta dukiyar ku ta huta matan ku masu huta da ƴaƴan ku fa abau sai suka ce a bakare da wannan shawara sai suka ƙi faƙala sai ya ce halun manabtul amna ana wa nisa ana to yanzu abin da mu yi mu zo mu taru mu kashe ƴaƴanmu da matanmu idan mu kashe ƴaƴanmu mun kashe matanmu ai shi kenan ko an samu na yaƙi dai ba ma jin tausayi wato ga ƴaƴa na wahala in an kashe mu a bar su suna wahala hajji wata shahara kuma mu zo mu taru mu kashe ƴaƴanmu mu kashe matan mu sai mu mu zauna haka nan kawai mu sun mu nagarudu ila muhammadin ba mun gama kashe su sai mu fita zuwa ga annabi muhammadu sun mu wa ashabu da sahabbansa sai mu je rijalan mujarridina suyuba mu je da kafa kowanne ya zare tukubinsa ya rike dan mun samu shi da sahabbansa ku da tsare su mu da tsare su don ba mu tunanin wasu iyalai a gida kuma ko yara ya zama damuwa gare mu to haka ne ko na amma da shi ne mafi da tabbata mu daga cikin kubenta haka lamna ruwa ra'ana su kala babbar barwar nauyi a bayan mu ba a ta yi kuma Allah bayan yawa bayan Muhammadu har sai Allah ya hukunta tsakanin mu da Muhammadu annabi Muhammadu faqalu suka ce kai kai wannan sharar mu ta yi ba ayu aishi lana wani rayuwa ke gare mu inda mun kashe ayyanmu da mata mutu wani jin daɗin rayuwa za mu ji an kashe yaya an kashe mata ba da amna ina wani za'ina bayan ƴaƴanmu da matan mu sun zama da su nan ma ba ka wani shahara ba faɗa da yadda za a yi inna hadhihi laylata lalle wannan dare lailatu sabti daren asabar ne dan haka wa za an yakuna muhammadun wa ashabuhu kar amanuna fiha mai yiwa ne annabi Muhammadu da sahabbansa za su amintar da mu a cikin asabar su ce yayin da muna girma asabar ba su yake mu a nan ba sai su amsa da ma'ana za ka a haka ne ko? za mu yi fanzilu ku sauka la'allana mai yiwa ne mu in mun sauka nusibu minhum gargatan tunda sun amince da mu ba su ta zama ba to yanzu a ran asabar din tunda suna ta hankalin su a kwanci a kan yau ba su zo mana ba to mu din sai mu tashi a ran asabar din sai mu tasan musu mun samu sun rafka na ba su shirya ba shi kenan sai ku ta kashe su kawai ba ƙalu sai har yanzu suka ba shi amsa sai kai wani shaharar ma ai mun yi haka nafsudu saftana za mu bada asabar ɗinmu asabar kuma haka wurin rana ce mai girma a garinmu domin ka ai mun bada asabar ɗinmu ka san fa a ƙoƙar alim da haƙiƙa ka sani haka ne ko makaman kalafa sabti ka san fa yin shafe wanda aka suka saba asabar irin shafe zuwa aka yi asabar da zubiri an mai da zubiri a dalilin su saba asabar yanzu in mun suka saba asabar maka mai da mubiri kuma har yanzu me aka yi to nan dai shara guda abu duk wanda zai karba fa arsalu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka aika wajen manzala suka ce masa an absallana aba lubabata yadda za a yi ya rasulullahi ka turo mana abu lubabata ya zo cikin mu mai shawara da shi sai mu baka amsa na tashiruhu mu nemi shawararsa fi amrina a cikin al'amarinmu wanda za mu yi yana fa arzalahu ilayhi sai mazala ya tura abu abu lubabata zuwa gare su falamma ra'awhu yayin da suka abu lubabata kama ilayhi rijalu mazaje suka tashi zuwa gare shi suna suna masa sanda zuwa suna karban sa ah shi ko dai haka ne ko wa fada an nisa'u wasyanu yabkuna fi wajhihi to dama sun shirya wai idan ya zo ‘ya'yansu da iyayen ‘ya'yan mata duk su tashi su ji kuka a gabansa sau sai ya kama shi yana su ta ƙuku kamar da yawakin ya harba su iyayensu su ta kuka ko su shi kenan to za ka ‘ya'ya su ta kama kuka matan ma su kama kuka mu kuma kuna gabansa sai mun haka za mu ga wani hukunci zai mana faraka lahum to da ya ga sun haka ne kuma sai ya tausaya musu eh wa qalu suka ce ya abalu babata ya kai abulu babata atara an nanzila ala hukmi muhammadin yanzu kana ganin mu sauka kan hukunci annabi muhammadu mu bi da ya faɗa mu yi mu yi haka qala na'am sai ce eh haka naka ya ce na'am ya faɗa da baki ko ya faɗa da baki sai ce eh ko daga nan ba sai wa share biye da shi ila halqihi sai nuna hannunsa zuwa kokoronsa annahu zabu amma fa akwai akwai yanka za a muku hukuncin yanka a cikin to da abulu wanda ya haka na faqala abulu babata sai abulu babata yace fa wallahi ran uba da Allah ma zalar da maya min makani ima sawaye na inda na tsaya suka yi magana nan sawaye na ba su bushe daga wannan gurin ba wato haka ne komin makani ima hatta arabtu anni kuntu laha wa rasulahu har na san cewa ni da mana hayanci Allah da manzonsa na tabbata na yi hayanci na hayanci Allah da manzo sun man dalaga sannan abubuwa mata ya tafi ya san ya laifi kawai wata laƙa ɗan ukura sai ya shiga ta wata hanya daban wala mai ajiyar kura lafi bai fi wajen matsala tunda ya san ya laifi yanzu sai tafi da ya je sai ya shiga cikin masallaci hatar ta bada ila umuri dama ya tafi da igiya ya je kama ƙugunsa ya kama filan masallaci sai ya daure kawai ya yi laifi da aka wannan kullum da ya daure kansa a nan ba mai kunshe shi sai dai maza Allah ta don a tabbatar da wato ainihin laifinsa shi kenan wakala ya ce la abu min makani haza ba zan gushe a wannan gurin nan nawa ba hatta duba Allahu alayya har sai Allah ya karbi duba gare ni dan Allah ya karbi duba na sannan shi kenan a min ma sanadu daga abin da aikata na na wannan ishara da na yi nan tunda ba ni ba bai bai bane bai magana ne eh kuma har ma tun tambaye sun ce yanzu kana ganin mu karbi akan hujja ne Muhammadu nace eh sannan amma da aka zo wannan bayani kuma yana nuna kawai ban bai magana bai magana don haka na saba Allah falan ma balaga kabar hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da labarin sa ya iso wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa ga Abu Lababa ya dawo bai zo wajen ka ba daga dawa kuma sai da ya masallaci ya samu igiya ne ya daura kansa a cikin masallaci saboda haka wakadif tabda'ahu abinda ya sa yi jinkiri kenan ya daure kansa a masallaci sai kala mazala ce amma lau ja'ani ta abu lubabata aida ya zo mini na san laifi ne ya sa je ya daure kansa da ya zo min dastan fardu lahu da na nema masa gafara da na nema masa gafara wajen Allah akan laifin da ya tun da ga bai dawo wajena ba dai kama kansa ya daure to laifi ya yi to da lokacin da ya dawo din da ya zo wajena sai na ya ce ga laifinsa in nema masa gafara wajen Allah cikin da zai nema masa gafara sai Allah gafarta masa wa amma in fa'ala ma fa'ala amma da yanda ya aikata abin da ya aikata shine na daure kansa a cikin masallaci to kuma ana billazi alluqu ni ba zai kunce shi ba min makani a wannan wurin da ya daure kansa ba zai kunce shi ba hatta duba Allahu alaihi har sai Allah ya karbi ba gare shi to sai matar ta ji labarin haka sai manzo Allah ba zai je kunce shi ba to haka dinda manzo Allah ya ce ba zai kunce shi ba he lokacin da Allah ya karbi ba sa sai su to yanzu ai haka dole a masallaci kan zai bukaci ba waliyai eh zai bukaci makamancin wannan sai su to yanzu ne abin da zai a matsayina na iyalinsa duk lokacin sallah zan je in kunce shi ya je ya yi biya magana idan an daure shi dan da kida wani wannan inda dai manzala sai babu shi ba zai kunce shi ba mutum kuma ba shi ya kunce shi ba mai wanda ya sai kunce shi to ni kuma taimako da zan yi wa masallacin da shi kaza don kare masa masallacin bawali da ga zan je in kunce shi ya je ya biya bukatarsa ya yi alwala ya zo masallacin sai ya sake daure shi in ana sallah sai ya bi jami'i yana daure to matar haka ta rika yi za ka yi da mata ta taimaka aiko ta kyauta aiko fa a kama abu lubabata murtabidan biljiz'i sita layalin wato abu lubabata sai zama to yana daure a wannan kuture na masallaci tsawon kwana shida wakila bil a ashirar da wani kawalin ta a kwana goma sha wani abu yana daure leda hatta zahaba sam'u har jinsa ma ya fara tafiya ya damu sosai har yi ne ma ji wa zahaba an wakada ya zahaba basarhu ganin sa ma ya kusa ya tafi ya zama makawo wa kana imra'atu tajihi fi waqti kulli salatin matar suna zuwa masa duk lokacin sallah tana zuwa bata hullu da kunce shi lin salati dan yin sallah bayan ya gama abin da ke sun ma karshidu suna da daure shi anan sun mana zalar tawbatu sannan ayar tubarsa sai ta sauka ita ce mai wanda makar da ana sai aya ta sauka sai baitin ummi salama a dakin ummi salama matar manzo Allah eh aya ta sauka a dakin rasulullahi salama saharan a lokacin suhur lokacin da aya ta sauka a lokacin suhur haba faqama yalhafa sai manzo Allah ya tashi ya zauna sai yana dariya yana murmushi yana dariya faƙalar umu salama sai umu salama ta ce min matalhaku a kan wani abu ne kake dariya sai ta taba mazala wani abu ne haka ya sa ka dariya eh alhakan lawusin naka har Allah ya sa haƙo ne ka yi dariya ya fito fili wadda har hada sifar da ainihin yadda aka dariya wa har haƙo ne ka yi fito fili kana dariya an san dadinsa dama murmushi ne to sai ɗala ya ce ci ba ala abin luba bata an karbi tuba ne a kan abin luba ba an karbi tuba a gare shi shi yasa nake dariya faqalat afala ubashiruhu ko ushiruhu shin bana je in masa albishir ba ya Allah kamar izini in je in masa albishir mana eh sai ba an karbi wata aya ta sauka qala bala zalla ce ki je mana da lokacin ayan hijabi ba ta sauka ba ayoyin hijabi na zurul azabi ba ta sauka ba haka kenan sai mata izini maza sai ta je sai sai mata yan shiti in gida maki je baka mata sai ta tashi ala babi hujratiha ba ta samu mata jihar masallacin ba daga kofar ɗakin da yake ɗakin a jikin masallaci yake daga kofar ɗakin da yake kalli wannan wurin sai ta ce almihirin ku an karɓi tuban abu duba mata ba za ka kabla an tanzila ayatul hijabi tun gabanin ayan hijabi bai saka ba abun ya faru fa qalat ya abalu babata abshir ya ka abul albishirin ka faqad taballahu alayka hayya ala ka tuba a gare ka habba jama'a da suke masallaci da suka ji tayi wannan sanarwa sai suka ruga abu sai suka yi aratiko suka ruga abu suka tasa masa za ta kunce ne shine ma nasara ilaihin nasu mutane suka yi hanzari suka gaggawa zuwa gare shi ne tsalle uku don su sake shi faɗala suna isuwa sai ika gari ko ita hana su ita ba da abu ne ba kamar ne ana daure ba abu ne ba faɗala ce la wallahi don zuwa da Allah hatta ya kona rasulullahi ko lalazi ɗallibu ne sai manzo Allah ya kasance shi zai zo ya kunce ni da hannunsa shi ne zan tabbata an karbi dubana ya zo da kansa ya ce an karbi dubana kuma ya ga inda ga ya kunce ne zai hana wani sahaban ya ce ba mu kunce ne bayan Allah gina shi kenan kana ma asuba su yayin da asuba ta yi shi kenan allaka ko mazana da yanzu sallah asuba sai ya kunce shi to fala mashtadal hisaru ala bani quraizata yayin da tsarewa ya yi yawa kan haka ba musu hukunci ba yi tsarewa ya musu yawa to nan ne a da'u sai suka yi biyayya wanƙado sai suka miƙu an yi zilo alafu mai rasuri layi zalazala a shawarar da aka ba su guda uku nan su da aka yanzu kan musu aka hukuncin matsala mu je musu kula maka mai imani da shi jikin da za ka zama zaman lafiya haka ne ba haka mafi yi musu adunu ma'azin mazala sai ya hukunta a cikin su mai suna sa don ma'azu sahabin nan wa kana fi kimati kimatin ko fil masjid asharif a lokacin yana karkashin wata shema wato a cikin masallacin nan mai girma mai hurman nan limratin min aslama na wata mata daga bani aslama yuqalu laha ana ce mata rufaidata suna da rufaida wakana tudawi aljarha abin da ya aje ta nan masallacin ta san magunguna sai da sun sako abubuwa na magani da zo dan rumfanda cewa duk wanda ya ji ciwo ko a yaƙi ko wani da wani ya same shi a gida ta zo zan samu magani ita ba a je likita ce ta zana za ta yi agajin ta a wannan wurin tana yin wannan hisbatan hisbatan don neman lada ba shi za a zo na zuwa zafi nasu ba hizba hizbatan wa aikin neman lada man kama a ramadana imanin wata sabar wa neman lada shi ne mai hizba fadalihi shi kenan sai aka zo da shi abu luba mata a wajensa wannan ma hazara hazara rasulullah sallam yayin da ya halara haka ne ko a mana shi sa'adu dan ma'azurin da yayin da ya zo wajensu sai mazala ce masu ƙomo da sayidikun ku tashi don girmama shugabanku ba ƙamo ilai da suka tashi zuwa gare shi nan aka samu wato jama'a su tashi su girmama wani na gabansu kenan idan sun ga wani na gabansu tashi su girmama shi ya samu da ta wannan umarni na mazala zallama amma wasu da suka kullo da kungiyar su suka ce kar kowa tashi ko mazala ne zo ka tashi kar a tashi da gidan wani abu ai mazala ne ce la ta umu kama da umu al'ajimu da su ba da humbala ba ka fita shi kamar da barbaye suke daji suna girma sashen su da sashen mana wani ya zo a girma shi wani ba za a girma shi ba suka yi amfani da wannan to nan kuma gashi abin da ya faɗa da shi komo wani sayi da kuma ta ne don girma mashi gaban ku kuma ku kamo suka tashi ilaihi faƙalu inda rasulallah zallaba wallaka amra mawalika ya jibintar da kai ya baka shugabanci wato haka ne ko umarnin barorin kama na jama'an ka da ta kuma fi don kai hukunci a cikin su kala sadun sai sadu ta zo'e ne a hakuma fihim abin da zai hukunci a cikin su an tuktalar rijalu a kakashe mazajen wadda samul amwalu a rarraba dukiya wadda zubar zarare yaya kuma a mai da su fursunonin yaƙi wani zaɓi da mata duk a mai da su fursunonin yaƙi faƙala alaihi salatu wasalam to da yake ya faɗa a fili bai irin wancan ba sai manzo Allah ya kai laqad hakamta fihim bi hukmillahi wallahi ka yi hujja cikin su da hukuncin Allah min fawqi sab'ati arqi'atin daga saman bakwai wannan hukunci daga haka yake daga sama haka za warajiru as-sama'u shikenan fa alabihim sai ga da musu baraka da dadi ga lalle wannan kasar kun ji yadda ya gudana a wannan na muke da lokaci na يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gira irin gidan da ake kiran mu'minai da shi cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kora lokacin imani la takunu la hakatu hayyaci Allah ana hana abin da irin ayi abu bisa hayyaci karku hayyanci Allah war rasula karku hayyanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan wada kunu amanatukum karku hayyanci amanonin ku amanan da aka ba ku karku hayyanci karku hayyanci cikin amanan da aka ba ku haka ne ko marin dogentum abin da aka amintar da ku a a kansa min addini na daga addini wa gairihi da wani addini wa antum ta'lamun alhali ku kun san abin da kuka aikata nan hayyanci ne karku aikata hakan nan
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم واعلموا كسني أنما أموالكم سوى دوكيوينكم وأولادكم دعايانكم فتنة فتنة لكم غريبكم kaga dalilin ƴaƴan ne da da da da dukiyoyin ne yasa abubuwan da ya kasa hukunci da ake bukata to fitina ce gare ku sadatun an umuri lahira mai tsarewa gaban al'amuran lahira wa annan lafiya Allah inda hu ajrun azimun lada mai girma ta fara gare shi Allah subhanahu wa ta'ala da ka falata falata ko mai tuhu kar ku kubutar da wannan aikin ladar bi mura'atil amwali dan wai kiyaye dukiyoyi wal auladi da ada wal kiyanatu li ajlihi har ma da yin hayanci a dalilin dukiya da yayadin nan har ku yi hakan nan
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ونزل آية من زوعة سوداني في توبته أن أبنت بصر أكي أقول له إنك أنت نزل وأنا ذاك أنت أنا وإنت نزل إن أنت نزلت kuma an gama bayani akan da sai aka ce nazarin ta sauka ne akan talaka zaka ne ta sauka ne yayin da Allah ka fito shi wato abin lubaba da yin cewa ya yi halittu na amuru ya ku waɗannan suka yi imani in ta taɓa Allah idan kun yi tsoron Allah bil i'anati bil inabati da komowa ma'ana dawowa zuwa ga sha'anin Allah wa gairi hada wutan wannan in dai kun ji tsoron Allah da ƙallafin Qur'anan Allah zai sanya muku marabi eh bayna kuma bayna mata kafuna Allah zai raba tsakanin ku da tsakanin abin da kuke tsoro ko ma me kuke tsoron sa Allah zai shiga tsakanin ku da abin tsoro shikenan ku dan duna da tsira wai ka fir'ankum sayyatukum ubani sai kanka da miyagun ayyukan ku gabarin ku wa firlakum dunubakum wato ya gafarta muku shi zunubakun wato ba nafsi ba ne sai ya gafarta muku laifukanku wallahu zul fadlil azim Allah ma ku sai falala ne mai girma
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka tuna mana yayin da idan kurbi kallon da kafaru yayin da kafirai suke maka makirci suke shirya maka tanadin iri iri a su wannan kafirai wa qad itama'u lil mushawarati fi sha'anika wallahi haqiqa sun tattaru sun taru ne don yin shawara fi sha'aninka ya rasulullahi bidarin nalbati a gidan da ake da bidarin nalbati yana nan da fur da harami amma yanzu duk an rusa shi gaba ɗaya da ana ganin dan kan tsauni to amma duk an rushe dan ma an shirya ainihin masabai na baki kafin corona ya ah li yusbituka sun so cewa su nemi daure kamar su tabbatar da kai yusuka wa yusbisuka su kare ka su wato su daure ka a wuri guda su tsare ka sun shirya wannan a wannan darin nan lokacin aw yaqtulu ka ko ko su kashe ka eh kullum dukkanin su kashe ka qatalata rajulin wahidin kisan mutum daya su maka har kowa ita gugu a rasa wahidin daga eh aw yaqtulu ka ko ko su fitta kai daga garin makka wato su kai ka wani gari ta su jefa da kai wayan kuruna bika suna shirya wannan makirci da kai ya rasulullahi wayan kurullahu bihim Allah yana isar musu da wannan tanadi da makircin sun suke yi. Yawwa, bisa da biri Amurka da shirya al'amarinka, da an ɗuhiya ilaika shi ne Allah sai wahayi gare ka, ma dabbaro ya sanar da kai abin da ka shirya ne. Wa amara ka sai ya umarce ka bil kuruji da fita da zuwa hijira kenan. Wallahu khairul makirin wani shine mafi sanin mana shine masanin wato masu shirya makirci. duk shi ne su Allah ya yi sanin yadda za a yi a magance su. To za mu shiga sharan nan shi ma dai kaɗan na wannan shawara. Ko kuma mu bari da saboda mu wuce da sauri, ko bari da kuma kuma. Ko da kuma sun littafin irin za a ƙara